إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إن هو ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddari haduwarmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna shida ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 29 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba insha Allah ta'ala a darasi na biyu a darasin da muka fara satin da ya wuce a cikin littafin addurusul muhimma li'ammatul umma na babban malami fadilatu sheikh abdulaziz ibn abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata satin da ya wuce mun karanta darasi guda biyu da malam ya kawo darasi na farko shine muhimmancin iya karatun suratul fatiha da kuma abinda ya samu na gajerun surori da suke ƙasa malam ya ba mu misali cewa daga suratul zilzilati zuwa ƙasa zuwa suratun nasi a mutum ya karanta ya iya karatun shi ya iya karanta bakin sannan ya kyautata karatun ya yi karatu mai kyau sannan kuma ya haddace ya kuma fahimci abin da surorin suke kunshe da su allah ta'ala ya ba mu iko darasi na biyu da malam ya kawo shine bayani akan rukunan musulunci wadda shine muka yi bayani akan shi satin da ya gabata tun daga kan rukuni na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da bayani da malin ya kawo akan a wato ma'anar la ilaha illallah da rukunanta da ka'idojinta da sharuɗanta da kuma bayanin cewa bayan mutum ya san wannan sai kuma ya san sauran kalmomin shahada sauran wato rukunan musulunci da suka rage kamar sallah zakka azumi da kuma aikin hajji Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi kan addarsu thalith shine arkanul iman addarsu thalith arkanul iman rukunnan imani arkanul imani malam yace rukunnan imani wa hiya sittatun rukunnai ne guda shida imani yana da rukunnai guda shida kamar yadda muka ji satin da ya gabata cewa musulunci yana da rukunnai guda biyar to shi imani yana da rukunnai guda shida wa hiya an tu'mina billah rukunin farko shine ka yi imani da Allah imani da Allah kuma ya kunshi abubuwa da yawa abu na farko shine imani cewa akwai Allah din don akwai wanda suke da aqidan cewa babu Allah to kaga duk wanda bai da cewa akwai Allah ba bai imani da Allah ba kenan na farko kenan imani cewa akwai Allah abu na biyu shine imani da gamsuwa da yadda da Allah ta hanyar rububiyarsa shine yadda da cewa halittar sammai da kasai da jujjuya al'amuran sammai da kasai kula da dare da wuni rana da wata taurari da sauransu babu wanda yake da iko akan wannan in ba Allah ba wannan tauhidin rububiyya kenan sannan kuma imani da Allah a uluhiyarsa yarda da amincewa cewa babu wanda yake da haƙƙi da cancantar abauta masa in ba Allah ba duk wani abin da yake da alaƙa da bauta ka yadda ka yi imani kudince a zuciyarka cewa haƙƙi ne na Allah babu wani wanda yake da wannan haƙƙin cikin halittun Allah abu na uku shine imani da Allah fi asma'ihi wa sifatihi ka yi imani da Allah a sunayensa da siffofinsa ka gamsu cewa Allah na da sunaye babu kuma wanda zai musharaka da Allah ko ya yi tarayya da Allah a ma'anan sunayen da kuma siffofi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa to yarda da wannan da amincewa da hakan shine ma'anan imani da Allah shine al-imanu billah wa mala'ikatihi da kuma imani da mala'ikun Allah imani da mala'ikun Allah ya kunshi abubuwa na farko kai imani cewa mala'iku wata halitta ce ta gaibu wadda ba wanda yake ganin su daren da mutum ya ga mala'ika kuma dama to kwanansa na ƙarshe ke ne a duniya duniya ta zo ne wato shi ya gama da zaman duniya gaba ɗaya kenan shi ne ranar da zai yi da hudu da mala'ika amma ka ga yanzu gabanin ajalin naka ya zo ka yi imani ka yadda cewa akwai mala'iku kuma ka yadda cewa mala'ikun nan alamun ne gaibi wata halitta ce ta gaibi wadda kai baka san su ba baka taba ganin su ba baka san yaya suke ba amma kuma ka yadda akwai su kuma ka yi imani cewa akwai su na biyu imani cewa su mala'iku Allah ya halicce su ne daga haske Allah ya halicce su daga haske kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa Allah ya halicci mala'iku daga haske sannan wa khalaqal janna min marijin min nar wa khalaqa adama mimma wusifa lakum Allah ya halicci aljanu daga wuta ya kuma halicci annabi Adam daga abin da aka siffanta muku shine ya halicce shi daga turbaya laka to saboda haka yadda da wannan imani da waɗanda Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisansa game da mala'iku da ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya allocating ma kowane mala'ika misali mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam Allah ya wakilta shi domin ya zama mai kawo wahayi zuwa ga bayansa alƙur'ani wanda ya dakon wahayinsa daga baitul izza zuwa ƙasa shine mala'ika jibrilu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin na biyu akwai mala'ika mala'ikan mutuwa wadda shi aikinsa shi ne karɓar rayukan bayi kul ya tawaffakun malakul mautin ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un akwai kuma mala'iku bataliya wadda su ne yan cabinet ɗin mala'ikan mutuwa suke taya shi ɗaukar rai gabanin ya iso to su suke fara zuwa in mutumin kirki ne su zo masa farare da fararen kaya da fararen fuskoki da turaren aljanna da farin likafan da za su saka ransa a ciki Allah ka sanya mu a cikinsu idan mutumin banza ne kuma su zo masa da bakaken fuskoki da bakaken tufafi da bakaken a likafani da kuma wato turare na bala'i daga wutan jahannama Allah ka tsare mu kamar yadda Allah yake cewa wa yusiru alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun akwai mala'iku waɗanda a aikinsu shine rubuta ayyukan da bayi suke aikatawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu a wata ayan Allah ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun manzannin mala'ikun Allah suna nan suna rubuta duk abin da mutum yake aikatawa akwai waɗanda su kuma aikinsu rubutu ne amma kurici kawai suke rubutawa maganganu zalla suke rubutawa ba ruwansu da aikinka aikinka an wakilta wasu mala'iku su rubuta su waɗannan iya aikinsu abin da aka ce shi ne yana buɗe baki to ku gyara alƙalaminku da ya buɗe bakinsa kan ya ce komai to alƙalaminku ya zama redi daga yana furtawa sai ku rubuta shine Allah ta'ala yake cewa wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al mutalaqqiyani 'an al yamini wa 'an al shimali qa'id ma yanfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid daga mala'ikun suna rubutu suna rubutu kamar yadda yake faɗi wai za a zaƙuna nasa min na rahmatan min ba ni barra a masatum idza lahum makrun fi ayatina qul illahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun duk abin da kuke yi Allah ce ka faɗa musu cewa mala'ikunmu suna rubutawa ‘yan saƙonmu suna rubutawa to a game da bayani akan na farko mala'ikan mutuwa da yake ɗaukar rai da kuma mala'ikun da Allah ya ce suna ɗaukar rai misali a ayin suratul sajada Allah ya ce kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bihi mala'ikan mutuwa da ake da aka wakilta muku shike karɓar rai a suratul an'am sai ce hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna in mutuwa ta zo ma ɗayan ku to ‘yan saƙonmu mala'ikunmu su za su zo su karɓaransa kaga a wannan ayan ta suratul ta suratul as-sajda ya ce mala'ika ɗaya da ke karɓar rai mala'ikan mutuwa a wancan ayan ta suratul an'am kuma an ce bataliyan mala'iku kai in ka koma wata aya ma a suratul zumari Allah sai bayani cewa Allah da kansa yake karɓar rai Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi ke karɓar rayuka a lokacin mutuwarsu to kaga wani sai kamar ayoyin kamar akwai iskali a ciki babu iskali a ciki na farko Allah ke karbar rai dan ba wanda za a karbar ransa sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ba wanda zai mutu sai da izinin Allah saboda haka Allah ke turowa a karbar da haka kamar shi ya karba saboda aiki ne yayi assignment wani yayi a madadinsa na ɗaya kenan na biyu mala'ikan mutuwa ke karbar rai saboda shi ke cire ran daga jikin mutum shi ke cire ran daga jikin mutum kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin Bara bin Azib wanda yi bayani akan yadda ake karɓar ran mutanen kirki da kuma yadda ake karɓar ran mutanen banza mala'ikan mutuwa in yazo in mutumin kirki ne zai ce ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fito zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah in mutumin banza ne ne ce ukhruji ila ghadabin min Allah wa saqat fito zuwa fashin Allah kaga mala'ikan shi ke karbar rai mala'iku da suke karbar rai da Allah ya ce mala'iku suna karbar rai mala'iku da yawa ke karbar rai ba don komai ba sai dan saboda in za a taho karbar rai to a da yawa suke tahowa dukansu suke tahowa saboda haka in ka ce Allah ke karɓar rai daidai ne shi ke turowa a karɓa in ka ce mala'ikan mutuwa ke karɓar rai daidai ne shi ke jagaya shi ke zare ran in ka ce mala'iku ke karɓar rai daidai ne don su ke fara isowa su fara atakin wanda zai mutu gabanin isowar mala'ikan mutuwa sannan in ya karɓa ma manzala ya ce ba sa bari ran a hannunsa daidai da kyaftawan ido sai sun karɓa sun sa a ci wannan likafan haka kowanne ya hau a ciki to da sauran mala'iku wadda Allah ya bamu labarin su a cikin Alkur'ani wadda saboda lokacin namu takaitacce ne ba zai mu kawo su duka ba da ma wanda bamu san labarin su ba ana so mutum ya yi imani yadda da haka sannan wa kutubi littattafan da Allah ya saukar ka yadda da su akwai wanda Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani akwai wanda Allah bai faɗa mana ba misali zabura Allah ya ce wa ataina Dawud da zabura mun ba mu annabi Dawud da zabura at-taura Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء إنجيل الله يا باما النبي عيسى عليه الصلاة والسلام وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور سنن القرآن الله يا باما النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن Allah ya ce mu ne muke labarta maka mafi kyawun zance saboda abin da muka maka wahayinsa na wannan alkur'ani sannan akwai littattafan da ba mu san su ba hasali ma manzannin ma Allah ya ce akwai wanda bai ba mu labarin su ba kaga ko in ya zama na akwai manzannin da ba a ba mu labarin su ba to ai min babi aula ya zama na akwai littattafan ma da ba a ba mu labari ba wanda ba mu san su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasusum alayka wa kallama Allah Musa taklima sannan wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wanda Allah ya ba mu labarin su a cikin alkur'ani annabawa guda 25 da wanda ma ba mu san labarin su ba duka kai imani annabawa guda 25 da Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani in ka sawwaka ma kanka Allah ya bada labarin guda goma sha takwas a suratul an'ami tun daga faɗin sa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim Allah ya bamu annabi ibrahim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين كذا من زمان شاتا وسعنا to sannan Allah sai ba mu labarin saura a sauran wajaje da yawa misali annabi Adam da yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin sannan annabi Hudu wa ila Adin akhahum Huda annabi Salihu yace wa ila Thamud akhahum Salihah annabi shu'aibu ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba sannan ya kawo annabi idris wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan ya kawo zulkifl wa isma'ila wa idris wa zulkifl sannan ya kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wajaji guda hudu a cikin qur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum da kuma fadin sa muhammadur rasulullah sannan wa bil yawmil akhir kai imani da ranar lahira kai imani da ranar lahira tun daga alamomi da manzo Allah ya bamu labari kanana da manya da kuma abin da suke shimfiɗa ne zuwa ga lahira misali rayuwar barzakh a azaban kabari ni'iman kabari abin da zai faru a lahira tun daga busa kaho har zuwa gudu da za a yi da kuma tattaruwa a filin alkiyama da neman ceto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kai imani da wuta kai imani da aljanna kai imani da siradi kai imani cewa za a raba littattafai hagu ko dama kai imani cewa za a gwada ayyukan bayi wani ya zama cikin fa amma man thaqulat mawazinuhu Allah ka sanya mu cikin su wani ya zama kuma cikin fa amma man amma man khaffat mawazinuhu Allah ka tsare mu wannan imani da ranar lahira kenan sannan wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alherinsa da kuma sharrinsa cewa duka daga wajen Allah ne idan alheri ya zo ka yi godiya ma Allah in sharri ya zo kuma ka yi hakuri ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lahu in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu to in ka cika waɗannan rukunan to ka zama mu'mini kenan ka zama mai imani kenan to menene bambanci tsakanin musulmi da mu'mini bambancin shine duk mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mumini shi yasa larabawan kauye da suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani sai Allah ya ce qalatil a'rabu amanna larabawan kauye sun ce mun imani sai Allah ya ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna Allah ya ce ka ce da su ba ku yi imani ba ku ce dai kun musulunta amma dai ba ku yi imani ba daga kowane mumini musulmi ne shi amma ba kowane musulmi ke zama mumini ba shi musulmi shi ne wadda ya yadda da Allah a matsayin abin bauta ya yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ɗan sako wannan musulmi ne kenan amma wadda ya cika rukunan musulunci gaba ɗaya, sannan ya haɗa da waɗannan rukunai na imani to wannan shi ake kira mumini muna ganewa ku wannan shi ne mumini saboda haka maratib na addini maratib ne guda uku akwai al'islamu akwai al'imanu akwai kuma al'ihsan sannan malam sai ce addarasun rabi addarasun rabi a darasi na hudu shine aka samu shirki aka samu tauhidi wa aka samu shirki bayani akan rukun wato karkasuwan tauhidi da kuma karkasuwan shirka tauhidi ya kasu gida nawa shirka ma ta kasu gida nawa bayanu aqsami tauhidi wa hiya thalatha bayani akan karkasuwan tauhidi wadda shine karkasu wato ya kasu gida uku akwai tauhidul rububiyya wa tauhidul uluhiyya wa tauhidul asma'i was sifati tauhidul rububiyya shine tauhidin kadaita Allah da bauta wa tauhidul uluhiyya da kuma tauhidin wato tauhidul rububiyya shine tauhidin kadaita Allah wajen ayyukansa wa tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya kuma shine tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala wajen ayyukan da bayi suke yi wa tauhidul asma'i was sifati tauhidul asma'i was sifat kuma shine wato tauhidin kadaita Allah subhanahu wata'ala a wajen wato ainihin sunayensa da kuma a siffofinsa wannan karkasuwan tauhidi za ka ga wasu daga cikin mutane suna ganin cewa kamar a ba daidai ba ne an ce tauhidi ya kasu gida uku saboda babu wata aya a cikin alkur'ani da ta zo ta nassanta cewa kaza sunan shi tauhidul rububiyya kaza sunan shi tauhidul uluhiyya kaza sunan shi tauhidul asma'i was sifat na'am amma in ka dubi nasoshi da yawa na alkur'ani zaka ga suna mara ma wannan karkasuwan baya misali in ka faro karatu daga farkon suratul fatiha zaka ga duka wannan tauhidin guda uku a wajen Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan fatihan zalla ta kunshi duka tauhidul uluhiyya da rububiyya da asma'i was sifat zallan wannan ayan ta farko alhamdulillahi rabbil alamin domin alhamdu ibada ce ko godiya ai ibada ce kaga wannan tauhidul ibada ce tauhidul uluhiyya ne lillahi wannan in ka ga dama ka kira shi tauhidul uluhiyya in ka ga dama ka ce tauhidul asma'i was sifat ka yadda Allah shi ne kaɗai Allah sannan kuma Allahu sunan Allah ne asma wa sifat rabbil alamin kaga wannan rububiyya ce rububiyya ce ar-rahmanir rahim asma'i wa sifat maliki yawmiddin tauhidul asma wa sifat iyyaka na'budu wannan tauhidul uluhiyya ce wa iyyaka nasta'in tauhidul uluhiyya kaga a cikin fatiha ka same su a wajaje daban-daban sannan ka gangara can ƙasa ƙarshen ƙur'ani suratul nasi a nan ma za ga tauhidul uluhiyya rububiyya asma'i was sifat da Allah ya ce qul a'udhu bi rabbin nas rabbin nas rububiyya ce malikin nas asma'i was sifat ba kan ce abdul maliki ba sunayen Allah ne ilahin nas tauhidul ilah tauhidul uluhiyya ce kaga a wajaje a waje ɗaya ka same su duka sannan akwai aya guda ɗaya wadda ta kunshe su ma gaba ɗaya Allah ya cewa rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi sai ce hal ta'lamu lahu samiya Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su kaga wannan shine tauhidul rububiyya fa'budhu ka bauta masa shi shi kadai tauhidul uluhiyya wastabir li ibadatihi ka doge ka jure akan bautansa hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani takwalan Allah wanda za a ce ga Allah kuma shi ma Allah sunansa ɗaya da Allah kaga wannan tsarkake Allah wajen sunayensa da siffofinsa to shi yasa a wani babban malami a Sheikh Abdul Muhsin Ibn Abdul Razak Al-Badr Allah madaukakin sarki saka mishi da alkhairi sai da ya rubuta littafi takanas duk da cewa littafi ne takaitacce akan wannan bayani dangane da a tabbacin karkasuwan tauhidi zuwa gida uku ya samu littafin suna al-mukhtasarul mufidu fi bayani dalail aqsamit tauhid wanda littafi ne wanda yake takaitacce amma yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske ga dukkanin mai son fahimtar tauhidi da rukunansa da karkasuwansa ya nemi wannan littafi yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda haka sai malam yake cewa a wa amma amma tauhidur rububiyya to menene tauhidur rububiyya fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliq li kulli shay shine imani da yarda cewa Allah madaukakin sarki shine mahaliccin komai wal mutasarrifu fi kulli shay Allah shi ke da ikon jujjuya komai la sharika lahu fi zalika ba wanda isai tarayya da Allah akan haka wannan shine ma'anar tauhidur rububiyya ka yadda cewa Allah shi ne mahalicin komai da kowa Allah shi ke jujjuya komai da kowa Allah kuma bayi da tarayya a cikin wannan aikin ba wanda ya tarayya da Allah a wannan aikin wannan shi ne tauhidin rububiya Allah shi ya halice ka kuma shi ke ciyar da kai shi ke azurta ka shi ke talautawa shi ke rayarwa shi ke kashewa shi ke kawo dare shi ke kawo wuni shi ke juya rana da, da wata da sauransu gamsuwa da wannan da kaɗaita Allah da wannan da miƙa ma Allah aikinsa shi shi kaɗai a wannan babin shi ne tauhidul rububiyya ya ce wa amma tauhidul uluhiyya fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu huwa al-ma'budu bi haqqin la sharika lahu fi dhalika shine yarda tauhidul uluhiyya shine yarda da gamsuwa cewa Allah shine kaɗai abin bauta bisa cancanta da gaskiya babu wani wanda yake tarayya da Allah akan haka tunda wancan rububiya ka yarda cewa Allah shi ya halice ka shi ke baka shi ke hana ka shi ke maka komai to nan kuma in ka zo uluhiyya shi ba sai ka kaɗaita shi wajen aikinsa tunda bai yi tarayya da wani wajen aikinsa ba to kai ma aikinka da zaka masa kar ka yi mishi tarayya da kowa muna ganewa ko shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo ya samu mutanensa suna bautan gumaka allah ya ce wa tulu alaihim naba ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu annabi ibrahim ya ce mu babansa da mutanensa waɗannan abubuwan da kuke bauta musu kan me su me amfanin bauta musu qalu na'budu asnaman wa nazallu laha akifin suka ce gumaka muke bauta mawa kuma bari ka ji fa nazallu laha akifin wallahi suka ce mun dukufa ka'in da na'in da gaske muke yi ba kaukautawa ba daga kafa ba ja da baya kan bautan gumaka kar ka dauka sako-sako muke yi da gaske muka rike eh fa nazalu laha akifin qala hal yasma'unakum iz tad'u annabi ibrahim sai ya ce a tun tambaye ku mana waɗannan gumakan da kuke bauta musu shin wai in kun kira su suna ji za su ji aw yanfa'unakum aw yadurru suna iya amfanar da ku in kun bauta musu in ba ku bauta musu ba suna iya cutar da ku suna iya yi muku wani abu qalu bal suka ce babu ko daya amma me yasa muke bauta musu wajadna aba ana kazalika yaf'alu kawai mun taso ne muka samu iyayenmu da kakanninmu suna aikatawa kai muka dukufa akai saboda haka abinda muka samu iyaye da kakanni akai ba kaukautawa ba ɗan kafa amma in mun kira gumakan ba sa ji in mun roƙe su ba sa iya ba mu ba sa iya hana mu ba sa iya tunkuɗe mana kowace irin musiba amma dai mun riƙe su saboda haka muka samu iyaye suna yi qala afara'aytum ma kuntum ta'budu annabi ibrahim sai ce to bari ku ji kun ga waɗannan ababen da kuke bauta musu antum wa aba'ukum al-aqdamun da ku da iyayenku da ubanninku na baya da suka shuɗe fa innahum aduwwun li din nayi gaba da su illa rabbul alamin wanda na rike kadai shine ubangijin talikai ba zan masa tarayya ba to kamar ka ce ma annabi ibrahim me dalilin ka na kai gaba da duk wani abin bauta koma bayan Allah ka rike Allah shi kadai sai ce saboda allazi khalaqani Allah shi kadai ya halice ni kaga tunda shi kadai ya halice ni to shi kadai ya kamata in bauta masa fa huwa yahdi shine wanda zai shirye da ni hanya madaidaiciya wallazi huwa yud'imuni wa yasqin shi kadai ke ciyar da ni shi kadai ke shayar da ni tunda shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni ba tare da tarayya da wani ba to bai kamata shi ma kuma masa tarayya wajen bauta ba wa idza maridtu fa huwa yashfin in nayi ciwo nayi rashin lafiya to shi ke warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyin sannan shine yake kashe ni shine kuma yake me raya ni wallazi aqbahu an yaghfira li khati'ati yawmati shi kadai nake fatan ya gafarta min zunubai na ranar alkiyama kaga kenan annabi ibrahim yana nuna maka tunda shi kadai ya maka wannan aikin ya tsare na shi kadai kai ma tsare masa naka kai kadai shi kadai kar ka hada shi da kowa muna ganewa ko saboda haka in har Allah a rububiyarsa shi shi kadai ne to kar ka kuskura kai ma Allah tarayya a uluhiyarsa shine malam yace wa ma'ana la ilaha illallah وهو معنى لا إله إلا الله وأن شيني ما معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله لا معبود حق إلا الله domin ma'anar la ilaha illallahu shine cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala shi kadai fa jami'ul ibadati min salatin wa sawmin wa ghairi dhalika yajibu al-ikhlasu lillahi wahda dukkanin ibada sallah azumi da sauransu dole ne a kaɗaita ma Allah shi kaɗai wala ya dudu sarfin min ha sarfu shay'in min hali li ghairihi bai dacewa a karkatar da wani abu na ibada zuwa ga wani Allah yace wa amma tauhidul asma'i was sifat tauhidul asma'i was sifati kuma fa huwa al-imanu bi kulli ma warada fil qur'anil karim shine imani da dukkanin abin da yazo cikin alqur'ani mai girma aw al ahadith sahiha ko ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min min asma'illahi wa sifatihi na sunayen Allah da siffofinsa wa ithbatuha lillahi wahdahu ala alwajhi alla'iqi bihi subhanahu da kuma wato ainihin tabbatar da su ma Allah shi kadai a bisa hanyar da ta dace a bisa siffar da ta dace min ghairi taharifi ba tare da juya ma'anar sunan ba wala ta'dil ba tare da korewa ba wala takyif ba tare da kokarin kamantawa ba ka ce kamar yaya wala tamthil ba tare da kuma wato kokarin buga misali ko misalta sunan Allah da wani ba wannan shine imani shine tauhidul asma'i was sifat duk abin da yazo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na sunayen Allah da sifofin Allah to ka tabbatar masa in Allah ya ce ga sunansa ga siffansa ga ma'anar to kar ka canza ma'anar kar kuma ka kamanta kar kuma ka kore kar ka yi ta'dili kar ka yi tamthili ta'dili shine ka kore ma Allah tamsili shine ka ce eh to gaskiya ne Allah na da ido kuma idan Allah irin nawa kamar yadda a mushabbiha suke sai su ce lillahi sam'un ka sam'i lillahi basarun ka basar sai mun yadda Allah na da ido Allah na gani dan ma ka fahimta to ganin Allah irin naka ne su kuma mu'addila sai su ce abi kamata ba a ce dan adam na gani Allah na gani an kasa da Allah kenan da haka Allah baya gani ta gaya su ne suka yi ainihin ƙasa da ubangiji su ne suka yi ƙasa da Allah to amma duk inda ka ji Allah ya faɗa ma ɗan adam wata siffa kuma ya faɗa ma Allah irin wannan siffan ya siffanta kansa da irin wannan siffan to su siffan ya yi kama ne a suna amma ba a ma'ana ba misali da Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi a ƙarshe sai ce inna Allah kana sami'an basira Allah mai ji ne mai gani ne sai kuma ya siffanta dan adam cewa shi ma yana je na gani inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali sai ce faj'alnahu sami'an basira mun sa mutum na ji mun halice shi yana ji yana gani to amma tambaya shine da jin Allah da jin mutum iri ɗaya ne da ganin Allah da ganin mutum iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane domin shi ganin mutum da jinsa ji ne da gani wanda yake kewaye da na kasoshi ta fuskoki daban-daban misali yanzu daga nan bauchi kana iya hangen jalugo eh zai kaga jalugo daga nan bauchi me dalili ba nisa ta yi ba yawa ganinka ne yake a takaice muna fahimta ko? amma shi Allah da yake ganinsa cikakken gani ne mai kamala daga saman al'arshi bauchi bata masa nisa ba mun gane ku yana gani yana kallo saboda haka kai ganinka takaitacce ne ganinka yana da naƙasa matsalan ba daga nisan bane matsalan daga ganinka ne daga ganinka ne saboda haka ashe kai kaga kai ganinka yana da naƙasa sannan yanzu idan ka ɗauki awa uku baya ko awa hudu baya ba muna cikin dare ba in ka tashi inda kake kwanciya ba za ka gani ba sai ka kunna toci ka haska ashe kai dan adam ganin ka in duhu ya sauka yana maganin illa in haske ya zo kuma yana ƙara mumi yana ƙara maka gani sanai kai in abu ya yi nesa ba ka iya ganinsa yanzu inda za a yi lebur da duk gidajen da suke daga nan ibrahim bako zuwa wuntun da da a yi label da gidajen duk wani ginin da yake wajen da yake nan a zube shi ƙasa sai a ajiye mota a daidai mega station wuntun da da kai kuma daga nan a ce ka tsaya ka hango motar ba za ka ganta ba gashi nan dai an yi label da komai amma ba za ka ganta ba saboda me idan ka takaitaccen gani ne takaitacce ne idan naka takaitacce ne sannan jin Allah ji ne wanda yake kamilalle jin ɗan adam kuma ji ne wanda yake kewaye da na kaso shi na ƙasa yanzu na buɗe muryata har da lasifika duka kuna jina ‘yan waje suna jina ana jina a gidaje saboda lasifika amma yanzu inda zan ja gefe da mala abdullahi mu yi magana da shi ku da kuke ci masallacin nan ma ba za ku ji ni ba ballanta na yan waje saboda haka kaga kai jinka in murya ta yi sama jinka yana karuwa in ta yi ƙasa jinka yana raguwa amma shi Allah fa yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil layli wa saribun bin nahar a wajen Allah daidai ne da wanda ya bude murya da wanda ya kasa da murya da wanda ya aiki da rana da wanda ya cikin dare ai misali a Abdullahi ibn Abbas yana cewa mushrikan Makka sun kasance suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zage shi sai mala'ika jibrilu sai ya kawo masa wahayi ya ce da wane da wane da wane sun zage ka ya suka ce to yanzu abin da za a yi shi ne in za a zage shi a yi ƙasa-ƙasa da murya saboda kar allah sai ya ji ballantana ya ba shi labari in za a zage shi suka ce a yi ƙasa da murya tun da yana can sama to mun mun tashi magana muryar ta yi ƙasa saboda kar ya ji suna faɗin haka ya ce sai allah ya saukar da aya ya ce wa sirru qaulakum a wuji harubihi innahu alimun bi zati sudur Allah ya ce wa asirru qaulakum in za ku faɗi magana in kun ga dama ku sirranta ta a wuji harubi in kun ga dama ku bayyana ta ba ma maganar da kuka yi ta ƙasa ƙasa ba a'a innahu alimun bi zati sudur na zuciya ma wanda ba a faɗa ba Allah ya sani to balantana kuma wanda aka faɗi ta ƙasa ƙasa Allah sai ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu shin wanda ya halicci sirrin bai san sirri bane ai ya san ta ciki da ciki da waje ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san ha'incin ido da kuma abin da zuciya ke boyewa ba ma sai kun yi magana kasa kasa ba in ku batta a zuciya kuma Allah ya san ta saboda haka in kaji an ce Allah na da siffa kaza dan adam na da siffa kaza to kar ka dauka wai ma'anar siffar ɗaya ne a'a ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane kaji an ce Allah na da hannu to kar ka kamanta da hannunka din kai ma kayar da kana da hannu buta tana da hannu amma dai ka san hannunka da hannun buta ba iri ɗaya bane in ka ji an ce Allah na da kafa kar ka ɗauka kafar Allah irin taka ce kai ma kayar da kana da kafa amma kafar ka ba irin ta jaki ba ce kai ma kayar da haka ka gamsu inda za a kalle ka wanda kalle ka ya ce jibe shi kansa kamar na jaki ya yabe ka ko ya zage ka ya zage ka me yasa ka yadda cewa kanka ba irin na jaki bane bayan kuma ka yadda kanka kai ne kan jaki ba kai ne ashe me kamata ka ce in dai an ce hannu to irin naka bane me kamata ba me kamata ba yadda ka yadda cewa akwai bambanci tsakanin kanka da kan doki to ya zama dole kuma wajibi ka gamsu cewa akwai bambanci tsakanin hannunka da hannun Allah saboda ka an ce Allah na da hannu eh to ya halin yake wallahi Allah bai siffanta mana ba amma Allah na da hannu eh manzo Allah ma kuma yace kai wa wakilta ya dai yamin halin Allah ma duka da mani yasa yahudawa da suka ce yadullahi magalula suka ce hannun Allah a dunkule yake ma'ana suka ce Allah maruwaci ne sai Allah ce hullat aidihim wa lu'inu bima qalu su ne masu dunkulallin hannu kuma an tsire musu albarka saboda abin da suka faɗi sai Allah ya ce bal yadahu mabsuqatan ku kun ce yadullah hannun Allah sai Allah ya ce shi kuma bal yadahu hannuwansa guda biyu ma'ana su sun tabbatar ma da Allah hannu daya sai Allah ya ce to hannunsa ma ba ɗaya bane guda biyu ne kuma duka mabsuqatan a shimfiɗe suke gaba ɗaya yau ki ku kaifa isha yana ce ruwa ta duk inda ya so saboda haka kaga kenan tarayya a sunan siffa baya nuna tarayya a siffar siffa ɗin ba yin tarayya a haka saboda haka a tabbatar ma Allah siffarsa ba tare da kamantawa ba ba tare da kuma an kore ba to shine malam sai ke cewa a ta'amalan bi qaulillahi subhanahu saboda kai aiki da fadin Allah da yake cewa kul huwallahu ahad ce Allah ɗaya ne Allahu samad Allah shike biyan bukatan bayinsa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba haifi shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah bai da wani tsara ko sa'a ko guda daya wa qawluhu azza wa jalla da fadin Allah ta'ala da yace laysa kamithlihi shay ba wani abun da yake kama da Allah huwa samiul basir kuma Allah bai ji da shi bai gani wa qad ja'alaha ba'd ahli al-ilmi naw'ain wasu daga cikin malamai sun sanya tauhidul asma' sun sanya wato ainihin tauhidi gida biyu wa adkhala tauhidul asma'i was sifati fi tauhidir rububiyya sai suka shigar da tauhidul asma'i was sifat a cikin tauhidul rububiyya sai suka dunkule shi ya zama daya wala mashahata fi zalika malam yace babu abun tada jijiyan wuya akan haka li'anna al-maqsud wadihun fi kila taqsimai saboda in kaga dama ka ce kashi uku ne kaga dama ka ce kashi biyu ne duka a fili yake maqsudin dai abin da ake so shine ka fahimci waye Allah a tauhidin sa tauhidin rububiyya uluhiyya da asma'i was sifat sai ce wa aqsamu shirki thalatha shirka kuma ya kasu gida uku shirka ta kasu gida uku kamar yadda tauhidi ta kai kasu gida uku akwai shirkun akbar wa shirkun asghar wa shirkun khafi babban shirka da karama da kuma shirka mai buya boyayyen shirka fa shirkul akbar babban shirka yujibu hubut al'amali wal khulud fi nar yana wajabta ma mutum bacin aiki da kuma dawama a wuta liman mata alaihi duk wanda ya mutu akai ayyukansa sun lalace kuma zai dawama a wuta qala allah ta'ala allah yana cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun allah yana cewa wallahi inda annabawan nan sun shirka waɗancan manzannin annabawa da muka jeru guda 18 a suratul an'ami da Allah ya dunkule su waje daya sai ya tafi ƙarshe sai ce walau ashirku wallahi da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da Allah ya wargaza duk aikin da suke duk wahalan da annabi Nuhu ya sha wajen da'awa shekara 950 yana karantarwa wahalan da annabi Ibrahim ya sha duk abin da annabawan nan suke da Allah ya ce da sun yi shirka na rana daya da duk aikin ya tashi asisi asisi condemn da aikin ya zama babu waƙala subhanahu sannan Allah yana cewa wa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi nari hum khalidun Allah yana cewa bayi dacewa ga mushrikai su raya masallatan Allah bayan suna masu shaida ma kansu cewa su kafirai ne Allah ya ce waɗannan ayyukansu ya rushe sannan kuma yin an je lahira a wuta ma su masu dawoma ne a wuta kaga Allah bai ma ce maka wai za su shiga wuta ba ce a wa fin nari hum khalidun a wutan ma madawama ne su kaga an wuce batun za su shiga ko ba za su shiga ba me ya ja musu wannan saboda shirka wa anna man mata alaihi falan yukfara lahu duk wanda ya mutu akan babban shirka to ba za a yaje masa wal jannatu alaihi haram aljanna haram ne akan sa kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana masa shirka amma yana gafarta ma wanda ya mutu akan wani zunubi koma bayan Allah goma bayan shirka ga wanda ya ga dama qala subhana sannan Allah yana cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma zai shiga wuta azzalimai kuma ba sa da mataimaka to wani shirka ne babban shirka sai ya ce wa min anwa'ihi daga cikin nau'ukan sa akwai du'aul abwat roƙon matattu mutum ya mutu amma ana roƙon sa kaga wannan babban shirka ne dan addu'a ibada ce to roƙon wani kowa bayan Allah kuma ya zama tarayya ma Allah wajen addu'a kenan ya zama shirka haka duk wanda ya mutu akan wannan to zai mutu kafiri zai mutu mushriki in ya shiga wuta kuma babu ranar fitowa wal asnam da roƙon gumaka gumaka ko gumaka cikin mutane rayayyu gunki ne don wanda ba Allah ba ka roƙe shi ka roƙi gunki ka bauta ma dagutu ka bauta ma dagutu ko gumaka da aka sassaka su da itace ko da turbaya ko da wani abu wal istighathatu bihim da kuma neman agaji a wajensu su wannazaru lahum da bi musu wato bakance wazabhu lahum da yin yanka da sunansu wani hau zalika da makamancin haka wannan shirka ce babba to duk wanda ya mutu akan wannan shirkan kuma Allah ya yi alkawari wallahi in ya shiga wuta ba da nan fitowa in ya shiga wuta ba da zai fito babu amma shirkul asghar malam yace amma karaman shirka fahuwa ma sabata bin nususi min alkitabi was sunna shine abin da ya tabbata na nasoshin alqur'ani da sunna a tasmiyatuhu shirkan cewa sunansa shirka ne walakin da laysa min jinsi shirkil akbar sai dai baya cikin babban shirka karriya'i fi ba'd al'amal kamar mutum yayi wasu ayyuka dan mutane su yaba riya kenan wal halfu bi ghairillah da rantsuwa da wani Allah wa qawlu ma sha Allah wa sha fulan kamar mutum ya ce Allah ya so wani ya so kaga yayi ma Allah tarayya kenan ka ce haka Allah ya so wani ma ya so abinda ake so shine ka ce ma sha Allah thumma sha fulan Allah ya so sannan wani ya so amma ka ce Allah ya so wani ya so ka hada su waje ɗaya kenan amma ce haka Allah ya so sannan kuma da kokarin wani kenan wato Allah ya so din shine a farko gabanin kokarin wani yi tasiri wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin sai da Allah ya ga dama gabanin wani aikin sa kokarin sa yayi ne yayi tasiri wani hau zalika da makamancin haka li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine karaman shirka fasu'ila anhu sai aka tambaye shi aka ce da shi menene karaman shirka fa qala riya sai ce shine riya rawu imam ahmad bi isnadin sahih an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa rawahu abu dawud wa tirmidhi bi isnadin hadithin sahih min hadith ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك سيدنا عمر يتي النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa du Abdullahi bin Umar yace manzo Allah yace duk wanda ya rantse da wani Allah to ya kafulta ko kuma yayi shirka malamai suka ce nan mai ruwaya ne yayi shirka hadisin ya ce ya kafulta ne ko yayi shirka wasu malamai kuma suka ce a'a ba shirka bane duka aka hada masa duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi kafirci kuma yayi shirka wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kar ku ce Allah ya so wani ya so walakin qulu ma sha Allah thumma sha fulan ku ce Allah ya so sannan sai wane su ku kaddamar da ganin daman Allah akan ganin daman kuwa akhrajahu abu dawud bi isnadin sahihin an hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu malan yace wa hadha an-naw'u la yujibu riddata wannan nau'in baya wajabta ridda duk mutum yayi shirki yayi riya ko yayi rantsuwa da wani Allah ba za ka ce yayi ridda bar musulunci ba wala yujibu al-khulud fi an-nar ba kuma ya wajabta wa mutum ya dawwama a wuta walakinahu yunafi kamal at-tauhid sai dai yana kore wato cikan tauhidin mutum wanda kuma aka sa mutum a wuta kuma to ko zai fito din da bai sanar da zai fito ba din bai je ta tauhidi cikakke ba to shine malamai ma suka ce wayya ma aka yi aka gane akwai ma kadaban shirka da babban shirka ita karaman shirkan ta samu ne saboda zuwan babban shirka ai kamar misali ne ka ɗauki gajeren wando da kai babba kake sawa idan ka ɗauko yaron ka ɗan shekara biyar ka sa masa sai ta zama masa ne sai ta zama masa dogon wando ko amma kai kuma a wajen ka mene ne gajeren wando to shi wannan yaron da da ya sa wannan watakila in ya kalli wani kaninsa har gwada kafaɗa yake da shi cewa shi menene shi dogo ne amma kai yanzu da ka zo ka tsaya a gabansa sai dawo me sai dawo guntu to ya aka yi aka gane cewa wani guntu ne shine samun wanda ya fi shi tsayi shine ya bayyana cewa ashe wani guntu ne to shine karaman shirkar ta samu ne har aka gane cewa ita karaman shirka ce don zuwan babban shirka amma in aka kawar da babban shirkar to karaman shirkan babba ce kamar yadda in wannan dogon ya tafi to shi wannan guntun kuma yanzu ya dawo dogo ba san ko muna fahimta ba saboda haka ashe duk shirka shirka ce duk shirka shirka ce abinda ake so shine kawai mutum ya nisance ta gaba daya sai ce wa amman nau'u thalith wa huwa shirkul khafi nau'i na uku kuma shine shirka mai buya fa daliluhu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama dalilin sa shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa a ala ukhbirukum manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba zan baku labari bima huwa akhwaf alaikum indi min almasih ad-dajjal kuna so in baku labarin abinda nafi ji muku tsoron sa sama da yadda nake ji muku tsoron shallun dujal qalu bala ya rasulullah suka ce ya manzo Allah faɗa mana qala shirkul khafi sai ce shirka mai buya ya koma rajul mutum zai tashi fa yusalli zai tashi ya fara sallah amma fa yuzayyinu salatahu sai ya kawata sallah ya yi karatu mai kyau ya rera karatu sosai lima ya ramin nazarin rajuli ilai saboda ya ga wani yana ganinsa sai tsaya ya kawata karatun da kyau sosai eh amma in sallah ce da zai yi ta a boye sallar azhar ko la'asar kanka an kana shaf shaf minti uku ya gama ta amma in sallar magariba ce ko asuba saboda za a kawata karatu eh wani ma zai ji kai ashe wani ma fa ba dama saboda haka zai tsaya ya tantare karatu da kyau ya kawata sallar sosai saboda mutane suna kallo to wannan shirkul khafi kenan shirka mai buya watakila ma shi bai san yayi ba rawu ahmad fi musnadihi ana bi sayyidina khudri radiyallahu an yace wa yajuzu an yuqassama shirku ila nau'aini faqa in kaso a kasa shirka gida biyu akbar wa asghar kace karama da babba amma shirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma shirka mai buya kuma zai iya shiga cikin duka fa yaqau fil akbar zai iya fadawa cikin babban shirka ka shirkin munafikin kamar shirkan da munafikai suke yi li'annahum yukhfuna aqaidahum al-batila saboda ai sun boye mugunyin miyagun aqidun su wa yatazaharuna bil islami sai su bayyana musulunci riya'an wa khawfan ala anfusihim saboda riya da kuma jima kansu tsoron kar su bayyana kafirci a fili a yake su kaga ya zama shirkun kafi kenan shirka ce suka yi amma kuma sun boye sun ɓoye mummunar aƙida sun bayyana ne kyakkyawan aƙida a zahiri wa ya kunu fi shirkin asfar zai iya zama cikin ƙaramin shirka kan riya kamar riya kama fi hadithi mahmud bin labid al-ansari al-mutaqaddam wa hadithi abi sa'id al-mazkur kamar yadda ya zo a hadisin a mahmud bin labid al-ansari wadda ya gabata wadda muka ji a inna ma akhafu ma ma akhafu alaikum ashirkul asghar wa huwa riya da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri da ya gabata wallahu waliyyu tawfiq Allah shine mai datarwa bayan ya kawo rukunin imani da rukunin musulunci a sai kuma ya kawo wadda shine cikamako na martabobin addini shine al-ihsan shine ad-darsul khamis yace al-ihsan kyautatawa rukunul ihsani rukunin ihsani huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu shine ka bauta ma Allah kamar ga Allah kana ganin sa fa in lam takun tarahu in ma baka ganin Allah fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka daka in zaka yi bauta ka bauta ma Allah kamar ga kana ganin shi shine malamai suka ce ma'anar wannan shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa zai zaburar da kai ya kwadaitar da kai ga ka ga Allah kana idar da sallar zai baka aljanna kamar ga Allah kana ganin sa kaga wani farin ciki zaka ji in ka ga Allah ai farin cikin bai misaltuwa to ka bauta ma Allah kamar ga ka ga Allah kana ganin Allah ne kake sallan kana ganin Allah kana azumi kaga ganin Allah zai ƙara maka ƙwarin gwiwa wajen yin ibada to fa in lam takun tarahu in kuma kai baka ganin shi to fa innahu yaraka shi ko yana ganin ka daka kana jin tsoron kar ya ganka baka yi mai kyau ba kaga kana bautan Allah khaufan wa tama'an kenan kana tsoron yana ganin ka kar ya saka auta kana kuma kwaɗayin kamar ga kana ganin shi zai saka aljanna to in ka kai matakin kana bauta ma Allah irin wannan to ka zama musulmi kenan to kaiwa kololuwa kenan a addini shine ka zama musulmi da ka samu yardan Allah Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu tsoron Allah yana kuma tare da masu kyautatawa da haka wannan shine martaba ta uku cikin maratibut martaba ta farko shine al-islamu martaba ta biyu al-iman martaba ta uku al-ihsan yanzu malam ya gama mana bayani akan akida darasi na gaba kuma malam zai mana bayani sai fara mana bayani akan sallah wannan ita ce ibada mafi girma zamu dakata nan Allah ya yi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته